بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون صدق الله العظيم
صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اللهم ثبت جناني وأدل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم من أظلم أو أظلم وأعوذ بك من الغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أهوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركم مو درانا اليوم jiya dai mun yi maganar wato abin mamakin da ya auku a kan wa'annan mutane da aka ambace su wato magada gona wanda aka ambace su wannan sura su waɗannan an ce garinsu ‘yan kilomitoci ne kaɗan daga garin sana'a ana ce masa barwan ita garin to wato a babansu kamar yadda jiya muka yi ishara al'adarsa idan ya yi gona ya samu abu sai raba shi kashi uku kashi ɗaya shi ne abin da iri wanda zai sake shuka shi ya adana shi gefe abin da yake ci shi da iyalansa tsawon shekara ya aje shi gefe abin da ya saura ko ya kai nawa sai ya yi sadaka da shi cikin musakai to da yana so sun yi mitin ya'ya suka yi mitin da yake su wawaye ne sun tuhumi babansu da wauta sun ce babanmu ba shi da hankali wahalar nan duk ana sha akan gonan nan a samu amfanin nan kuma a ce za a raba wa mutane suna zaune a gidajensu ko shi ya raba duka ya zauna bashi da komai a wannan ba za a yi ba to shi ne Allah ya yi musu wannan ukuba azaba wato ya saka musu da saɓanin abin da suke buri saɓanin burinsu abin da suke zato za su samu ɗin ba su samu ba ashe Allah Ubangiji ya maida wato gonan duk da kyawunsa da ka gani sai za ka ga hasken nema yana ta walƙiya ta zama baƙaƙirin kamar duhun dare ba inda za ka gani a cikin gonar to haka Allah ya buga mana wannan misali mu musulmi mu yi hankali duk arzikin da Allah ya baka da ka yi ƙoƙari a ciki ka fitar da wani rabo na bayan Allah waɗanda ba su da abun hannu ba su da hanyar samu irin naka ba ka ware wani abu ka basu ya fi maka alheri kuma har abada za ka ji daɗi shi ne waɗannan suka ce ka zaɓi kal'azab haka azaba fa a duniya haka Allah yana saka ma mutumin da yana barna a duniya yana saka mishi da saɓanin burinsa ya faɗa cikin wata mummunar aiki ko sakamakon mummunar aikin shi haka Allah ya yi ya zo a cikin hadisi sai na Ja'far bin Muhammad بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجذاب بالليل والحصاد بالليل يا هنا كجبونا كإبي أنفاني قونا كتكين دخل دلي كوكما كجربي أنفاني قونا كتكين دخل دلي دون كبوجي ما تلكاوا kar ka yi shi kai kana yi shi irin wannan kar a saka maka da irin abin da aka saka ma wayannan mutane da shi ubangiji madaukakin sarki yana ce inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك ز- ز- ز- زعيم أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم كانوا صادقين تو إن للمتقين للي ubangiji yana ce ya tabbatar ma masu tsoronsa a rayuwarsu ta duniya a inda rabbihim ya tabbata a wurin ubangijinsu ga su waɗannan masu tsoron Allah ɗin nan ya tabbata ya tabbatar musu a wurinsa jannatin na'im aljanna mai ni'ima Allah ubangiji ya tabbatar ma masu aikata alheri duka wato samu sakamako ita ce aljanna wadda wato ni'imominta ba sa karewa ba ka iya lissafa su kuma ba a canzawa kuma bala'i irin wannan ba ya samun su duk wanda ya shiga ya amince a fanaji alul musulmi na kalmujirin shin ma daidaita tsakanin musulmai da kafirai a'a ai ba za su zama daidai ba malakun me ya same ku ne ba kwa lissafa lissafi mai kyau wato ba kwa kwatanta lamura daidai kamar yadda ya kamata malakum kaifa takumun da wani hukunci ne za ku yi ku daidaita tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba
أم لكم كتاب فيه تدرسون Koko kuna da wani littafi aka keɓe ku da shi, kuna karatu a cikinsa, wayannan abubuwa da kuke faɗa ba ilimi, ba yaƙini, ba hankali ɗin nan a cikin littafin ku da aka keɓe ku da shi, da cikinsa ne kuke samun irin waɗannan bayanai.
إن لكم فيه لما تخيرون Kuma an tabbatar muku cikin wannan littafi naku, cewa duk abin da kuka zaɓan ma kanku haka yake zai- zai auku, wato duk abin da kuka zaɓa shine gaskiya, shine kuma tab- tabbatacce za ku samu. Mm-mm.
أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة ko akwai tsakaninmu da ko akwai wasu alƙawura da wa'adoji cewa wata har zuwa ƙiyama duk abin da kuka yi hu- kuka hukunta wa kanku duk abin da kuka yi hukunci da shi ga kanku haka za a yi muku in kun ce ko yan aljanna ne ko ne in kun ce ko ne mafifita a cikin aljanna ma ko ne mafifita eh akwai wa'adi irin wannan tsakaninmu da ku babu shi إن لكم لما تحكمون lalle abin da kun ɗauka dai wato duk abin da kuka yi hukunci da shi shine tabbatacce abin ko ba haka bane سلهم أيهم بذلك زعيم su tambaye su wane ne a cikin su zai iya buga kirji ce haka ne wato shine zai lamince wannan abun akwai shi tsakanin su tsakanin ku ku kafirai da ubangiji mahalicci أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم إن كانوا صادقين koko suna da wato abokan tarayya wayanda suka lamince musu wannan cewa za a yi musu yadda su suke so in kanu sadiqin inda gaske ne suna su- in- in dai suna da gaskiya to su gaya mana su wane ne ma- a- m- abo- abokan ab- abin nan malamince waɗanda sun yi musu laminci babu su- babu babu su يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يوم يكشف عن أمر عظيم ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ranar da Allah Ubangiji zai yaye hijabi ya yaye hijabi ya kore shi ya buɗe mutane ga sunan ga ga su ga su wato babu wani hijabi ran da Allah zai fito musu da wannan babban lamari sai a ce musu ku zo ku yi sujada za su kasa yin sujada wannan rana amma a duk tsawon ran- ransu a duniya duk lokacin da ladan ya kira sallah ai an kira su wa kiran ladan ai kira ne daga ubangiji gare su ku zo ku yi sallah a lokacin ba za su zo su yi sallah ba sujada nan ana nufin sallah ne yau mai yukshafu an saqin ranar da za a yaye a korin ne hijabi daga wannan lamari mai girma saq a larabci sawu kafa to duk wannan ka sani mustahili ne a dangana shi da Allah Ubangiji wani lamari ne mai babba wanda ba za a gane ba a ciki kuma komai da komai sai bayyana gaban mutum yau mai shufan saƙin ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون sai a ce musu wato nurun azimun ya khirrun wa sujjada wata ranar za a buɗe wannan sai su suna son su yi sujjada sai dai ba za su samu dama ba idan da su halasta tsirun khashi'atan absaruhum sai ka ga idanunsu a sunkuye suna kallon ƙasa saboda tsananin abin da ya same su tarhaquhum zilla tana rufe su kaskanci a lokacin ba abin da za su iya yi وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ai sun kasance a duniya kuwa suna lafiyayyu a kira su su zo su yi sallah suna ƙi yau kuma gashi suna son su yi sallan sallan kuma ba za ta yiwu ba
فذرني ومن يكذب بهذا الحديث bar ni game da sa- saka wannan da yana ƙaryata wannan zance wato yana ƙaryata alƙur'ani سنستدرجهم من حيث لا يعلمون za mu tura wato muna tuttura su kaɗan kaɗan har- ta yanda ba su sani ba har su tarar kansu suna cikin jahannama وأملي لهم إن كيدي متين umli lahum ina kuma jinkirta musu yau gobe yau gobe kamar ba abin da zai same su can ƙarshe kuwa shirin da na shirya musu nan mai ƙarfi ne tabbatacce ne sai su iske kansu suna cikin tsananin azabar Allah
أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون tas'aluhum ajran ko ko kana neman lada ne a gunsu lokacin da kana kiran su zuwa musulunci kana karɓar wani abu ne a gunsu kamar malami yayi abu kuma ya nemi a taimaki a bashi wani abu فهم من مغرم مثقلون wato suna wato su saboda hasaran da za ta same su wajen biya wani abu da za ka karba a hannunsu wajen sa su a jini wannan karbar abu daga hannunsu shi ne sa su wato ba su da saurin zuwa wurin uh, lamarin Allah ma'ana wahalan biyan wato ladan shiga addini shi ya hana su shiga addini أم عندهم الغيب فهم يكتبون koko su ne masana gaibi na Allah suna rubuta duk abin da yana faruwa sun ga abin da suke kai din nan shine gaskiya wanda yake ba wanda ana neman su su shiga ciki ba gaskiya bane ba
فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم asbir li hukmi rabbik wato kai hakuri ka jure ka tabbata ka dage ga ka- karbar ko kuma dauka nauyin hukuncin da ubangijinka yayi a kanka wala takun ka sahibil huti kada ka kasance kamar Yunus alaihi salam ayin shi wa'adi kuma ba wai shakka ne ya same shi ba fa ya san Allah yana da iko yana yin duk abin da ga dama shine da ya ga mutane shi ba su tuba ba shi ya fara guduwa ya je kuma a cikin ya je ruwa ya samu mutane da jirgin su suna tafiya ya nemi su ɗauke shi sun ce a gashi na ɗauke shi daga baya jirgin wani abu ya same ta kuma aka ce ta yi ƙuri'a wanda ƙuri'a ta faɗo a kansa shi za a jefa a cikin ruwa ƙuri'ar ta zo duk halittar Allah da suke cikin jirgi ba abin da ya same su sai aka ce Yunus shine da abin takardar ƙuri'a ta zo a kan shi sai aka jefa a cikin teku sai kifi wani kifi kuma gashi na Allah ya kaddara shi ya haɗiye shi to sai ya roƙi Allah cikin cikin kifin nan Allah ya ba shi wurin sallah ya ba shi wurin zama yin ibadar ubangijinsa ya maido masa wato wannan kifi masallaci to haka sayyidina nuhu alaihi salam Allah ya yi mishi haka to Allah wanda ya ce fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti kada ka kasance kamar ma'aboci wannan kifi shine Yunus alaihi salam inada wa huwa magdum yayin da yayi kira da babban murya alhali kuwa yana cike da bakin ciki da tsoro da fargaba لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم laula an tadarakahu ni'matun min rabbi da a ce ba domin wata rahma daga ubangijinsa ta tare shi wato ta fuskance shi ta karɓe shi lanwiza bil araida an jefar da shi daga cikin kifi din nan a wani sarari na jeji a jefa cikin dabbobin wato jeji su yi abin da suka ga dama da shi amma shi wannan din bata same shi ba aka jefa shi da sunan Allah ya faɗi a cikin wani wuri na rahamar Allah da kiyayewar Allah kuma Allah ya biya masa bukatan da yake nema فاجتباه ربه فجعله من الصالحين sai ubangijinsa maɗaukakin sarki ya zaɓe shi ya keɓe shi ya fifita shi ya ɗaukaka shi ya sanya shi ya sanya shi daga cikin annabawa Allah ubangiji ya yi masa wannan mhm وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون Allah dai Ubangiji ya zaɓe shi, ya sanya shi cikin annabawa, ya aiko shi ga al'ummar miyata alfin au yazidun duk da abubuwan da sun zo cikin ƙur'an nan Allah ya yi masa. Allah Ubangiji na ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kabin lazina kafaru wato kafirai sun kusan la yazliqunaka da la yuzliqunaka bi afsan suna kallon ka da idanunsu kamar su fizge ka daga duniya su tafi da kai su kai ka inda suna so bi afsan da idanunsu lamma sami zikr lokacin da suka ji ambato sun ji qur'ani ana karanta hankalin su ya tashi suna ta zuba ido idanu suna kallon ka da kiyayya da tsananin sharri sai dai ba za su iya su yi komai ba lamma sami'u zina yayin da suka suka ji ana nana ta ambato ba ta qur'ani wa yaquluna innahu la majnun za shi ku damu da shi ai ya haukace ne akwai wanda zai ce shi ya sadu da Allah ya karbi abubuwa da gunsa tuntuni muna zaune yaushe mun ga Allah
وما هو إلا ذكر للعالمين qur'ani kuwa ba abin da yake cikin ayoyinsa sai dai ambato da tuhi ga dukkan talakai ambato ne Allah yana ambatar musu ayoyinsa da abu- abubuwansa da suna bukatansu. Mhm.
بسم الله الرحمن الرحيم To har wa yau dai wato a cikin hadisi manzo Allah wato a cikin hadisi an wa'il an Abdullah bin Mas'ud yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la yanbaghi li ahadin ba halatta ga kowa an yaqula ana khairu min Yunus bin Matta kar wani ya ce shi ya fi Yunus ibn Matta wannan aya cikin Qur'ani ta zo kamar sai na Yunus dai an zarge shi akan abin da ya a'a wannan abin da aka yi game da sayyidina Yunus kullum dai abu ne na nuna ikon Allah da abin da yake faruwa akan annabawansa kuma suna jurewa ba sa shakkan imanin su suna cin gaba da aikin da aka kallafa musu saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la- la yanbaghi baya halatta baya yiwuwa da da kowa ya ce shi ya fi sayyidina Yunus ibn Matta rawahu al-Bukhari min hadisi Sufyan al-Thawri wa huwa gaskiya kam yana nan cikin wato Bukhari da Muslim duka hadisin بسم الله الرحمن الرحيم mhm
الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية
alhaƙatu malhaƙa ubangiji maɗaukakin sarki yana ce alhaƙa wato ƙiyama alhaƙa malhaƙa menene ƙiyama ta fi kowa saninta ya kai wanda ake maka magana wa ma adraka malhaƙa wane ne ya fi ka sanin haƙa ita ce ranar da gaskiya ta- na kowa za ta bayyana gaskiyar kowa za ta bayyana lamarin kowa zai bayyana duk abin da mutane ba su sani game da shi a rannan zai bayyana kowa sai ya san shi da shi saboda haka lalle mu ji tsoro sosai kada mu nuna wa mutane abin da a cikinmu akwai abin da yake daban da shi mu yi kokari dai mu kwatanta abin da Allah ya aza mana alhaqatu mal haqa wa ma adraka mal haqa kazzabat samud samudu sun karyata abin da annabi salih ya zo musu da shi wa adun adawa sun karyata abin da sayyidina hudu ya zo musu da shi su waɗannan sun karyata ne sun karyata da mai kinkasa wato wanda take kinkasa kofar kowa da kowa ita ce kiyama ita ce alhaqa
فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية samuda kuwa Allah ya halakar da su da tsawa wanda ta fi komai da komai a ta fi komai da komai tsanani وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية adawa kuwa Allah ya halakar da su wani da wani iska mai kadawa wanda tana karkarwa gabaki daya ta gama da su birin sarsani atiya wato iska mai kadawa wanda yake ta rufe komai da komai wato wajen tsanani سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما wato ya gudanar da wannan iska a kansu dalare bakwai da kuma yini daban-daban har guda takwas husuman masu ajerance
فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية waɗannan kwanaki a jere suke kuma dukansu cikakko kowane dare daidai awoyinsa da mintunanta daidai ne hakanan kuma yini awoyin shi da kuma mintunan shi daidai ne har takwas da bakwai ɗin nan gub Allah Ubangiji ya azzaba su da wannan wato nan iska ɗin nan سخرها عليهم سبع ليال وثمانية حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية sai kaga mutane sun zube suna zube a cikin ta kamar dai itatuwan abin nan dabino waɗanda an san su nakhl suna nan ka jefe kamar ne an cicciro an cicciro wato itatuwan dabino aka bar su haka dai yanzu sai kowa yana gani dai a juye haka Allah ya musu kowa yana ganin su ga kowanne a ce wannan ya nuna kenan suna ci suna ta suna da girman jiki yan shi yasa Allah ya kwatanta su da waɗannan itatuwa فهل ترى لهم من باقية shin kaga wani wanda aka saura daga aka saurar daga cikin su ko ko kaga wani wanda yake azaban nan bata same shi ba babu shi dukkan su sun dandana وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة fir'auna wa man qablahu da waɗanda suka riga shi daga cikin sarakunan kafirci da kafirai da wal mutafikat da waɗannan munafukan garuruwan nan na sayyidina lutu waɗanda suna haɗe a juna bil khatiya sun aikata laifi a bayan waɗancan ba sun sun zo da laifin su sai Allah ya saka musu da irin abin da ya saka sai ya saka musu me suka yi ne su fir'auna da waɗannan da waɗanda suke suka riga shi da kuma mutanen garuruwan nan na wato abin nan bahwal mai a ƙasar Jordan to da suka aikata laifi da mai Allah ya saka musu yake sun yi fa'asau rasulun rabbihim kowanne sun saba ma wata manzon da Allah ya aika musu manzon ubangijinsu da aka aiko shi zuwa gare su game da fir'aunawa sun kibin sayyidina Musa alaihi salam da Harun da dai sauran fa'asau rasulun rabbihim su waɗannan kuma sun ki manzon ubangijinsu sayyidina Lutu alaihi salam
فأخذهم أخذة رابية ya kama su kamu mai to mai karfi wanda ta fi komai ɗaukaka ta ta fi komai kar- komai- komai karfi إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية mu ne lokacin da ruwan tufana wato ya zo ya cika duniya duk gaba ɗaya ba inda za a zama za a zauna hamalla kun fi jare mu ɗauke ka cikin jirgin ruwa wanda sayyidina nuhu ya tsira ta da da koyin mu mhm.
لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية mun sanya wannan kissa ta zama wato abin tuni gare ku sannan kuma duk wani wanda ya jita ya samu ji rayayye wanda zai ya zai kai abin da aka cin- a cikin can cikin zuciya har a waye da shi kuma a haddace shi a yi tuni da shi kullum dare da rana فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a wajen hadisin sayyidina Abdullah bin Umar yana ce ma fataha Allahu ala adin min ar-rih iskanda aka buɗe wa mutanen adawa allati huliku fi wanda kan sun halaka a ciki illa misal mawdi al-khatim ai kaɗan da kamar zobe ne fugin zobe ne aka cire aka yi musu a san wai sun narke a cikin wannan abu مثل موضع الخاتم فمرت بأهل البادية فحملتهم بين السماء والأرض فلما رأى ذلك أهل الحاضرة من عاد من الريح وما فيها قالوا هذا عارض ممطرنا كان تابي أوكا ta ɗebe duk mutanen ƙauya can sama ta zo kansu suna zaune tare da annabin suna magana sai suka ce ai wannan iska zai kawo mana ruwa ne na ruwa ne yace a'a bal wa masajaltum rihun fiha azabun alim tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha wato abinda wannan ba iskan da kuke zato bane kamar gizagizai na san a abinda kuke ganin nan wasu al'ummu ne an ɗauka za a zo haɗa da ku a halakar da ku duka gaba ɗaya.
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة idan aka busa ƙaho nafka ɗaya busa ɗaya وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة idan aka ɗai- ɗauke duwatsu wa wa humilat rabu ƙasa da duwatsu duka aka ɗe- aka ɗauka su kuma aka rushe su a ƙasa ana an zubar da su zubarwa ɗaya wato ma'ana dai an jibge su a ƙasa da ƙarfi an jefa su a mhm.
فيومئذ وقعت الواقعة wancan ranar ne za a san cewa alwaƙiya wato ƙiyama ta wakana
وانشقت السماء فهي يومئذ واهية sama kuma ta tsage ta rarrabu ta fufu- ta fufuje fa hiya yawma idhin wahiya wancan rana saman ba ta da ƙarfi والملك على أرجائها mala'ika kuwa yana nan a sasanninta yana rike da ita ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية akwai kuma mala'iku takwas waɗanda suna ɗauke da al'arshin ubangijinka na mulkinsa don su nuna girman Allah
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية a wancan ranar za a wato za a gitta ku a nuna ku a yi nuni da ku duk wani abu wanda kun ɓoye a duniya sai ya bayyana kowa yana gani kowa yana ji na ta famin kun kafiya ba wata abun ɓoyewa za ta ɓo- za ta ɓoyi gare ku duk da wani abun da kuka ɓoye zai bayyana a wancan ranar ranar kiyama ba wani wanda zai bar wani abu a gida ya ce a zan ji an kawo ko kuma abu kaza din sai ubangiji ya ce masa ai duk yana nan a hannun mu karka damu kai dai ka yi magananka ba abin da aka ba abin da ka ɓoye duk abin da ka ɓoye ba a gunmu ka ɓoye shi
فأما من أوتي كتابه بيمينه to amma mutumin da Allah ubangiji da kyautansa ya miƙe masa littafinsa ta hannun dama فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه wato sai ce jama'a ku karanta littafi na ku ga abin da yake ciki saboda farin cikinsa a ya zo a cikin hadisi qala rasulullah sa- wato ah, abu musa al-ash'ari yace qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'radu an-nasu yawm al-qiyamati ثلاثة عرضات أنا ضدت متاني أجبان كوا دا كوا سو أكو أرانا القيامة فأما عرضتان فج- فجدال ومعازير نفرقو دي واتو جاية da kowa yana jidali yana ce ai ni bai yi abu kaza din nan ba ha ko ai an wane ne ya sa ni nayi kaza ana da magana da baya amfani wa amma salisa fa inda zalika tatiru sahu na uku kuma idan an kawo su an tsa- dakatar da su sai ka ga littattafai sun tashi su ne suka zo mutumin kirki ya karbi littafin kirki mutumin da ba shi da kirki kuma ya gamu da abin da ya aikata kamar yadda ya zo cikin hadisin abdullahi bin umar ibn khattab ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya ranar kiyama za a zo da mumini wanda Allah ya rufe masa asiri irin mutumin da a duniya yana da cikakken imani yana aikata abin da Allah baya so ba da son shi ba son- son zuciya ko shaidan ya rinjaye shi ya aikata amma tare da tuba da nadama in wannan mutum za a dakatar da shi sai a sa shamaki hijabi tsakanin shi da mutane a duniya ma ba wanda ya san abin da yayi lahira ma sai Allah ya kiyaye shi sai ya tambaye shi ubangiji ya ce to gashi an gitta maka duk abubuwan da kayi tunda ka balaga har zuwa yanzu da muka sadu abubuwan da aka nuna maka din na akwai abin da kana musunta kana ce kana da kokonto a kansa kai baka aikata ba aka rada maka ne ce ya ubangiji ko kaɗan ba abubuwan da an nuna mini yau dai don ne na yi su kana da wata hujja ya ubangiji bani da hujja sai ce masa bawana ka aikata waɗannan abubuwa duk a duniya saboda kyakkyawan zuciyarka na suturce maka wannan ban nuna ma kowa ba yau kuma na rufe maka asiri ba wanda zan bari ya san abin da ka aikata ɗin nan ba saboda haka mala'iku ku ba shi littafin shi ta hannun damansa ya je shiga aljanna sai a bashi فأما من أوتي كتابه بيمينه mutumin da aka bashi littafin shi yawmal ardi aka bashi littafin shi da hannun damansa ya karbi hannunsa ya karbi littafin da hannun dama فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه sai ce musu ku karbi littafin na karanta cikin shi duk abun alheri ba wani abu wanda yake bashi da kyau yana ta farin ciki yana ta alfahari ha'um iqra'u kitabiya إني ظننت أني ملاق حسابيه saboda ni a duniya ma na ajiye hankali na na san dai wata rana za a tambaye ni saboda haka na yi hattara na kiyaye kaina ga aikata wasu abubuwan da ba su da kyau Allah kuma ya cika min alkawarinsa ga shi ya saka min da alheri فهو في عيشة راضية wannan zai kasance a cikin wato rayuwa mai daɗi في جنة عالية yana cikin aljanna mai ɗaukaka yana cikin wato ni'imomi da yarda na rayuwa ah, na inana wato na- na mut- na- na mutuka sannan kuma yana cikin aljanna Mhm.
قطوفها دانية ita wato 'ya'yan itatuwanta suna nan kusan ka ɗaga hannunka sai ka kama كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية kuma shirabu ko ci ku sha daga cikin ab- saboda abin da kuka wato abin da ya wuce ku a can rayuwarku ta la- ta duniya
وأما من أوتي كتابه بشماله To amma mutumin da aka bashi littafi da hannun dama hannun hagunsa kuwa فيقول يا ليتني لموت كتابيه sai ce ina ma da baba ne wannan littafi ba cike da wasifu iri iri ولم أدر ما حسابيه amma ƙarshen lamari na ya zai kasance يا ليتها كانت القاضية ina ma da an mutu din nan ba tashi ba ما أغنى عني مالية dukiyan da aka bani a duniya ni ne alhaji wane ni ne al- alhaji wane ni ne alhaji wane ko kuma ni ne wane mai abu kaza mai abu to wannan duk ina ma da basu auku ba ma ma aghna ni maliya dukiya na bai wadatar min ba halaka ni sultaniya iko na duk ta tafi nan da iko akan komai ko akan kowa خذوه فغلوه ubangiji na ga mala'ikunsa ku kama shi ku daure shi
ثم الجحيم صلوه kuma ku kone shi a cikin wutar jahannama jahim ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه kana a cikin wato sarka mai tsawon wato zira'i saba'in da irin zira'in da Allah ne yake kaddarawa a ɗaɗɗaure shi إنه كان لا يؤمن بالله العظيم fa wannan mutum a rayuwarsa baya imani da Allah mai girma baya tauhi baya imani da Allah baya wahada shi ولا يحض على طعام المسكين duk da ni'imomin da Allah ya bashi baya taimaka wajen ciyar da masa- musakai baya sadaka baya kyauta baya taimakon wato ma- mabukata baya taimakon kuma dangi فليس له اليوم هاهنا حميم ba shi da wani majibinci mataimaki a nan a yau a lahira ba shi da wani wanda zai ce Allah ya rahamce shi ko kuma Allah ya taimake shi babu mai faɗin haka ولا طعام إلا من غسلين ba shi da wani abinci ko abin sha sai daga irin daudan nan da mikin nan da yake gudana daga ma'abota uta abinda yana fita daga jikinsu nan duk da najasansa da rashin kyawunsa da warinsa da kuma daudansa shi ake ɗura mishi shi ne abincin shi shi ne abin shan shi لا يأكله إلا الخاطئون wannan abinci kuwa ba mai cinsa sai kafirai waɗanda sun wato sun ku- sun ku- sun kuskura suka bar hanyar Allah فلا أقسم بما تبصرون to bari in rantse da abin da kuke gani duka وما لا da abin تبصرون da ba ka gani duka Allah yana rantsuwa da ikonsa a cikin waɗannan abubuwa duka kai mutum ba shi da baka da haƙƙi ka rantse da wani makhluki in za ka rantse za ka rantse da ubangiji ne ba yadda za yi ka ce ina rantse da ja- ja- ja- jatumata ko babana Mm, akwai wani bawan Allah yanzu ya bar mu ya je lahira kullum in yana rantsuwa yana rantsuwa da kakarsa mace wato ina rantsuwa da kakana kaza nace masa kai kakanta yace ta yi mini abu alheri nace to tunda ka faɗi haka a lahira ma Allah zai saka maka da alheri amma ka sani nan gaba kar kai ka rantse da Allah in kana so ka rantse in babu kuma kakar ka din kai mata addu'a maimakon ka rantse da ita yace to na saba fa nace eh ka bar abin da ka saba din, saboda abin da baka saba ba don haka mhm.
إنه لقول رسول كريم lalle shi alkur'anin da ake karanta muku shi din nan zance ne na manzo mai daraja a wurin Allah zance ne wanda ya zo da shi kuwa mala'ika mai daraja a wurin Allah sai na jibril alaihissalam ya zo da shi da wani bawan Allah mai daraja a wurin Allah shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وما هو بقول شاعر bai kasance zance ne na mawaki ba ba waka ne aka- wai- kamar abinda maganganun da mawaka suke shiryawa ba قليلا ما تؤمنون ne kuke imani ولا بقول كاهن bai kasance zance ne na wato mai kahana boka ba a kamar yadda boka suna rada wasu kalmomi a faɗe su in an ji so ce kai wannan abu wani abu ne to amma duk maganan banza ne to shi alkur'ani ba rade irin na mawaka ba ba rade irin na bokaye ba ba na i- i- i- i- irin na yan damfara ba a'a zance ne wanda yake an sau- saukarwa aka saukar daga Allah Mhm.
قليلا ما تذكرون kaɗan ne cikin ku waɗanda za su yi tuni su koma ga Allah
تنزيل من رب العالمين shi wannan alƙur'ani abun saukarwa ne daga Allah Ubangiji Ubangijin talikai duka ولو تقول علينا بعض الأقاويل a ce manzon manzon Allah wanda aka aiko shi ko mala'ika ma kowanne a cikin su da ya faɗi wasu abubuwa aka- aka- ya rada wasu abubuwa ya- ya kirkira wasu abubuwa ya dangana mana su لأخذنا منه باليمين ai da mun kama shi ta hannun daman shi inda yake zaton wannan ne yana da ƙarfi da mun kama shi ta nan ثم لقطعنا منه الوتين kana sai a sai mu yayyanke masa jijiyoyin zuciya waɗanda da su mutum zai rayu فما منكم من أحد عنه حاجزين babu ɗaya a cikin ku wanda zai karɓe shi wanda zai zo ya ce zai karɓe shi hadis shi ne ka shiga tsakanin mutum biyu suna faɗa ka raba su to ba mai raba gardaman nan wanda za ta tashi tsakanin Allah da wanda ya ya yi mishi ƙarya ya ya yi mishi ƙa- ya yi mishi ƙage na ƙarya dangana mishi abin da shi bai faɗa ba
وإنه لتذكرة للمتقين
alkur'ani dai wato ambato ne Allah Ubangiji ya saukar saboda wato ya tunatar waɗannan masu jin tsoron Allah su ne waɗanda za su amfana da shi abin tuni ne gare su وإنا لنعلم أن منكم مكذبين kun sani dai wasu daga cikin ku suna ƙaryatawa amma ƙaryatawarsu ba inda za ta kai وإنه لحسرة على الكافرين ranar kiyama alkur'ani zai zama wato rashin imani da alkur'ani abun nadama ne ga kafirai waɗanda ba su yi imani za su yi nadama sai dai sun yi nadama lokacin da nadamar ba ta amfana وإنه لحق الحق اليقين wato alkur'ani shine gaskiyar yaƙini abin da ya kamata mutum ya gaskata shi ya inganta shi ya tsare ya tsare shi ya zauna kansa فسبح باسم ربك العظيم yi tasbihi ka yi ambato ka yi ka tsarkake ubangijinka mai girma daga duk abin da aka raɗa masa aka dangana masa daga cikin abin da ba mai dacewa ne da shi ba
بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim سال سائل بعذاب واقع sala sa'ilun bi azabin waqi wani mai tambaya ya tambaya game da azaba mai aukuwa a wani lokaci shine na tashin kiyama na ranar kiyama
للكافرين ليس له دافع wannan azaba za ta auku akan kafirai alhali ko ba mai tare ta ita wannan azaba من الله ذي المعارج wato Allah Ubangiji maɗaukaki wannan azaba da gare shi ne mai ɗaukaka wannan azaba tana zuwa ne daga Allah mai ɗaukaka تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة mala'iku da Jibril alaihi salam shugabansu duka idan suna so su kai inda Allah ya haddada musu ya aza musu idan sun isa can su sujada su yi muhataba ga Ubangiji to suna tafiya ne a cikin wannan tashi da tafiya hamsin alfa tsawon shekaru dubu hamsin ne tukun za su kai inda Allah ya ayyana musu su yi ibada din amma kaga annabi ya gama wannan abun duka kifta ido ya tashi daga makka ya je baitul maqdis ya je sammai duka ya je zinatul munta ya wuce ya je a kursiyu da arshu ya je a wato abun nan alamin raka ya je a fawqul akhdar har ya yi sujada ga ubangijinsa duka duka kan mintuna ne
فاصبر صبرا جميلا to ka yi haƙuri mai kyau ka yi kyakkyawan haƙuri a wajen abin da suke gaya maka a nan duniya إنهم يرونه بعيدا mamaki su suna ganin wannan abin mai nisa ne tashin kiyama wato ونراه قريبا na ganin shi ko muna ganin shi kitta ido ne kusa kusan nan ne kiyama za ta tashi duk daɗin da ka ji da tsawon rain da ka yi duka sai ka manta da kaga kamar minti ɗaya ne aka ajiye ka kana so a yi maka ƙare wanda baya neman haka sai mumini wanda ya samu abin da ya fi zaman shi na da wannan sai ya ji daɗi ya je lahira da wuri ya samu hutawa ya huta daga wahalan duniya
يوم تكون السماء كالمهل ranar da wato sama ta kasance kamar muhul mhm وتكون الجبال كالعهن wato sama za ta narke kamar ta zama rakka- um, narkakkiyar ruwan wato azurfa ma'ana dai duka dai ta- ta ta narke a tace ta ta zama kamar ruwa a wannan rana saboda tsananinta wato sama za ta narke
وتكون الجبال كالعهن wa'annan duwatsu kuma su kasance kamar gashi wato kamar gashi ko kuma auduga wanda aka wato feɗe mhm ولا يسأل حميم حميما wancan rana a wancan ranar makusanci ba ya tambaya makusancinsa wato masoyi ba ya tam- ba ya tuna- ba ya tuna masoyinsa wanda yana tuna da masoyinsa shi ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma a wancan rana kaga mafi kusa gare ka iyalanka ƴaƴanka ko ba ka ba duk ka manta da su ma sun manta da kai sai dai in Allah ya sanya kuna da cikin alheri sai ya haɗa ku kuma Mhm.
Ah, wannan dan wayan aiko tambayan cewa ko wake da ke yi a cikin yan dariƙa suna wake da amfani da kayayyakin wake na goge da, da ganga a cikin kasidu ko wannan ya halatta a musulunci
To, hukuncin wayannan waƙe-waƙe da ake yi a musulunci, in an yi su inda annabi ya ce a yi halal ne, idan kuma an yi su inda aka hana to hanannu ne. Game da wannan a cikin ɗariƙar Tijjaniya dai hanannu ne domin shehu Tijjani ya hana. ya ji ma wasu almajiransa suna ce la ila suna ta wasa da la ilaha illallah yace ayu ayu shay'in hada ay me wannan me wannan لا إله إلا الله لا إله إلا الله haka za ku yi ba wai kuma yi da shi waka ku yi wasa da shi ba to saboda haka ka gani ɗariƙu duka a duniya yawanci wannan abun ya zo ya same su ana amfani da alolin music kamar ganguna da dai sauransu abubuwan busawa da sauransu suna yi to amma a takaice ra'ayina dai ba ja'izi ne musulmi ya hautsa ne addininsa da irin waɗannan abubuwa ba amma in ya yi amfani da inda annabi yake za a yi amfani da su a ciki ba za mu hana shi ba kamar wajen bikin aure ko taron bako wanda babba ya zo ko kuma tarbarsa idan ya zo to wayannan duka kamar yadda aka yi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo madina aka fita daga madina an tare shi a mai aka cewa طلع البدر علينا من ثنيات الوداع أها وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جيت بالأمر المطاع جيت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي إما أتاكم أنا دزنقنا سنة وهل علي ويحكم إذا لهوت من حرج شيء النبي كان سيناتي متى لا حرج لا حرج فإن ونن كذا وأن شالوك إن بياك ماتا to kuma a madina idan ana aure ko ana bikin aure in mata sai su yi waka su ce atainakum atainakum fahayyuna nuhayyikum walaula alhabatu alhamra lama saminat jawarikum to suna ganga suna yada irin waɗannan abubuwa manzo Allah bai hana ba akwai lokacin da suna yin wannan sai ɗayan su tace wa fina nabiyullah ya'lamu ma fi ghad sai ce mata a'a ki tsaya wannan baya cikin abin da kuna yi kar ki haɗa abin da yake haka ka haɗa shi da wani abun nan wato cikin mu musulmi akwai annabi wanda Allah ya sanar da shi abin da yake zai auku gaba gobe ya ce a'a kar ki sa wannan ba a cikin magana ki waƙin ki irin dai na da wanda kina yi a tainakum a tainakum fa ajuna alaykum wa laula habatu samra wa laula habatu da ba ba alkama ba da ba don kwayan alkama ba la ba sami najwa da ayan ku ba su yi kiba ba ayan ku sun yi kiba sun yi kyau da albarkar wannan to wannan magana ku yi ta akwai lokacin da suna zaune in mata ƙanana tare da sayyidina Aisha suna wato wasa da ganguna irin wannan sai annabi kuma yana nan abubakar ya zo ya zauna suna suna ta buga shi sai umar ya zai na umar ya salamu alaikum aka yi umar ya sai in matan suka gudu suka buya to shi ne annabi yake masa umar waɗannan ‘yan mata suna yi abinsu ni na zaune ban hana su abubakar bai hana amma zuwan ka kai baka hana su haibar ka ta hana su sun gudu ba musamman inda suka shiga ba to haka sai na umar saboda shi mutumin da ya rike gaskiya to duk lokacin da kana wani abu danye ka gan shi za ka gudu su waɗannan sun san abin da suke yi dinnan duk da kasance shi ba haram bane annabi sun da ya yi shiru ba haram bane amma tun da surarsa taswirarsa zahiri irin abin da ba a so to bari su bari suka bari suka gudu haka dai wato shine abubuwan saboda haka ganguna da abubuwan nan ba a haɗa su da ambaton Allah mutumin da ya haɗa su to bai yi gaskiya ba wurinsu wajen ɗaura aure wajensu haka sai na umar lokacin da ya je ya daɗe a sham da ya zo aka tare shi da ganguna da waƙoƙi ba bai hana ba su mamur ba su bari ba don farin cikinsu kuma ya saka ma ɗalibai a ran dan ba su samu sun yi karatu ba sai ya ba su daman hutu laraba da alhamis da farkon juma'a kafin aje sallah su da su huta ba za su yi karatu ba suna karatu da har ta zama wannan ba fala gare mu har yanzu to wannan duk an yi shi baya baya hanwa in ka nuna irin waɗannan abubuwa wajen farin ciki da abubuwan da ya kamata amma ba fa ba masallaci ko kuma wurin zikiri ko wani ibada ko ka hautsu ne su da ibada ba daidai ba ne mu a ɗarikan mu ba ma yi wanda ya yi kuma ya yi don kansa ko yana daga cikin 'yan ɗarika in ya yi abun nan ya yi don kansa ba don Allah ba ne ba don cewa yana daga cikin wannan ɗarika ba kuma gobe a lahira zai gamu da shi shehu tijjani wanda ya kafa wannan ɗarika su yi abunsu.
wani na cewa ko ya halatta mutum ya gina hotel da wurin kwanan ɗalibai tare da sanin cewa zai wahala ya kiyaye ko za a abubuwa marasa kyau a ciki.
Kana da daman ka gina hotel ko masaukin ɗalibai ko gidan ɗalibai ka sa sharaɗin ne ba giya ba kaza ba kaza ciki sauran a hannun Allah ba hannunka ba ne ba a haramta maka ka gina waɗannan waɗannan kamar yara ne a don an ci- kana jin tsoron yaranka su sha giya ko su yi zina sai ka ka ƙi haihuwa zai yiwu to sai ka bar wa Allah kai dai ka yi abin da za ka yi kuma ka yi sharaɗi yaro ka gargaɗe shi yana da shekaru bakwai ka ce masa ya yi sallah tun yana da bakwai in ya zama goma a doke shi a kai kuma a kula da shi har ya balaga ya kama abun da kai- da ƙarfi ya tafiya masa haka gina hotel ka gina shi amma ka sha- ka yi sharaɗi in an saba wa kansu ne ba kanka ba ne amma ba za a haramta maka gininsa ba in sha in shi halal ne ba komai Mhm.
to wannan yana cewa shi goro ne kuma bai aure ba to kuma yana fama da wannan al'ada da mutum ke amfani da kansa domin eh, don- eh, don ya- ya biya bukata to dukkan limamai dai sun tabbatar al'ada sirriya haramun ne wato tana an haramta shi sai dai imam ahmad ya a wani kauli a gunsa ya halatta ga mutumin da zai yi don kansa ko ba kullum ba in ya matsu zai je zina to kar ya yi zina ya yi ta ya fi ya je zina to amma duk da haka dai babban abu idan mutum ya kai lokacin aure yana da daman aure ya aure maimakon ya ci gaba da wannan al'ada mummuna kar a yi ta kuma shi wanda yana faɗa ga Allah ya masa ibtila'i ya yi ƙoƙari wato ya bari gwargwadon ikonsa sai dai bai bai- wato ya kasa bai samu ya abin nan ba to ina masa nasiha ya yi ibadarsa kuma ya san fa duk lokacin da ya shiga a cikin wannan kamar ya shiga ne kamar wurin fushin Allah ya san Allah yana fushi ka shiga ya shiga wurin da gangan to kaga ya san girman Allah maimakon haka ma ya kokari ya aure Allah ya taimaka Mhm.
tambaya na ƙarshe a yau shine wannan yana cewa ko ya halatta mutum ya nemi afuwa ga mutum a bisa abin da ya masa ba tare da ya gaya masa ga laifin da na yi maka ba ya ce ka yafe to ai dama malamai sun bayyana cewa abin da za a yi tuba daga gare shi akwai abin da yake tsakaninka da Allah wannan da yake tsakaninka da Allah nan zai zama shirka shirkan nan ko ba tuba gare shi sai dai ka koma gaba daya ka bar kafirci ka bar shirka ka koma kan musulunci ba abin da zai ka- ba istighfarin da zai yafe maka ba wata tuban da za ta yafe maka shirka sai dai ka bar shirka gaba daya wannan ɗaya na biyu kuma laifin da take tsakaninka da Allah wajen barin wasu abubuwa ayyuka na ibada to waɗannan in ka tuba gare su Allah in ya so ya yar- ya yarda sai ya fi ya yafe maka su in ya ga dama sai abu na uku kuma laifin da take tsakaninka da mutane wannan laifi da yake tsakaninka da mutane idan ba ka bari ba har ka sadu da Allah can lahira dole sai ya da- ya tsaida ko a gaba fuska da fuska kuma ya haɗa ko ka san abin da za ka faɗa to saboda haka ya kamata wannan abin da yake tsakaninka da wani mutum ka cuce shi abin da ya shafi dukiyarsa wannan kana iya gaya masa na cuce ka wajen dukiyarka kaza kuma an Allah ya bani dama zan biya maka ko ka yafe mini misali amma in abun ya haɗu da wani abun da zai ta- ƙara ta da hankali kamar ya cuce shi a iyalansa to wannan ba shi wa ya gaya masa bai kamata ya gaya mishi ba amma ya tuba ya san dai ya tuba wa Allah tuba nasuha sannan kuma ya dinga yin neman istighfari kuma ya yi addu'a na alheri ga shi mai haƙƙi wato mijin wato iyali ɗin nan saboda haka nan ba za a ce masa kaje ka gaya masa ba amma ya tuba ba daga wannan kurun ba daga duk abin da ya kamace shi ya tuba kuma daga lokacin da ya tuba har kiya- har tashin kiyama to wannan shine da abin da ake bukata Mm, Allah ya taimake mu
Amin.
Ta-